هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau sha takwas ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama biyar ko da shida ko da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan uku meladiya ta biyar a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya ishaitan wallafar taqiyuddin abu abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 72 a gabanin karanta abinda za mu fassara a wannan dare da farko muna mika mu ga 'yan uwa musulmi na wannan jiha da na jihar kaduna da zuma 'yan uwa musulmi na najeriya duka bisa rasuwar dan uwanmu daya daga cikin matasan malamai masu da'awa malam muhammad bello al'adamawi mazaunin kaduna da allah ta'ala yawan suwa a jiya litinin da daddare aka yi jana'izar sa a yau muna addu'ar allah ta'ala ya fi masa ya gafarta masa abinda ya yi na ayyukan alkhairi allah ta'ala ya sa masa su a mizani ya karba masa abinda kuma ya na kurakurai allah ta'ala ya gafarta masa ya fi masa zuriyarsa da ya bari Allah ta'ala ya kula da ita ya alkinta su Allah ta'ala ya kyautata bayansa mu kuma idan ta mutu zo Allah ta'ala ya cika mana da imani akwai dan uwa malam a dattijo malam uba wanda muke karatu da shi a nan ko da yaushe shi baya da lafiya a masa aiki yana kwance asibiti masa addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya ya ba dukkan musulmi marasa lafiya ya ba su lafiya بسم الله الرحمن الرحيم للمقضي له للمق للمقضي له ما قضي به إنما يقطع له ضي له باتفاق العلماء نعم مالا يتي كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ bala yana magana akan waɗanda ba sa bambancewa tsakankanin abinda yake alhaƙiƙa shar'iyya da alhaƙiƙa alkauniyya alƙadariya alhaƙiƙatu shar'iyya kamar yadda muka yi bayani a wancan karan shi ne abinda Allah ta'ala ya umarni da shi ko ya hana wato ita ce shari'ar Allah abinda Allah ya ce ka yi saboda wajibi ne ko saboda mustahabbi ne da abinda Allah ta'ala ya hana ka yi saboda haramun ne ko saboda makaruhi ne aiki da wannan shari'ar shi ake cewa alhaqiqatu shar'iyya ka sanya ka san da wannan ka yadda da shi ka yi aiki da shi ne alhaqiqatu shar'iyya shine umarnin Allah alhaqiqatu alkawniyatu alqadariyya shine abinda Allah ta'ala ya riga kaddara faruwarsa abinda Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa ga bawa wannan zai iya kasancewa mai kyau a gurin shari'a zai iya kasancewa ba shi da kyau Allah ta'ala ya kaddara faruwar imanin mumini ya yi imani wannan hakika ce shari'a kadariya kauniya kadariya kauniya shari'a ko kuma ya kaddara kafircin kafiri ko kafircin wata al'umma ko ya kaddara zinar mazinaci ko shan giyar mashayi ko satar mai sata wannan haƙa'iq ne kadariya kauniya ba a hujja da su mutum ba zai yi hujja da cewa Allah ya kaddara masa ya sha giya ba don haka zai ci gaba da shan giya ko mutum ya hujja da cewa haka Allah ta'ala ya kaddara cin abincinsa ta hanyar haramu don haka bayan da zai yi zai ci ta hanyar haramu babu wanda yake hujja da kaddara sai iblis da magoya bayansa masoyansa masu tafiya akan tafarkinsa waɗanda su suke hujja da kaddara abinda aka ce kai hujja da shi shine kai hujja da shari'a to wasu ba sa bambancewa tsakanin wannan da wannan shi yasa ba sa bambancewa tsakanin auliya'ur rahman da auliya'ur shaitan ba za su duba mutum su ga irin lizimta shiga shari'a ba lizimta shiga shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba su yi masa hukunci da wannan a'a suna duba irin abin da ake suke gani tare da wannan mutum ko yana yi musu wani abu na rufa ido wani abu na saddabaru suna ga wasu abubuwan mamaki a tattare da shi to shi kenan sai su hukunta masa cewa waliyi ne sai waliyin Allah ne wannan kadai ba zai sa ka ce masa waliyi ba dan ka gan shi yana tsuntsu yana tashi a sama ko yana tafiya akan ruwa ko ka je wajensa ka ga yana cin wani nau'in abincin da ba a samun shi a wannan lokacin abincin da ake samu ne a misali a rani ya ka gan shi yana cin sa a damina ko a damina gan shi yana cin wani abu na rani wannan kasancewar wannan abubuwa sun faru a hannunsa kawai ba zai sa ya zama waliyi ba ba za a yi hujja da wannan akan cewa waliyi bane dan an ganshi yana wannan sai idan an ganshi mai bi ne sau da kafa ga shari'ar Allah yana riko da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatar da abin da Allah ya umarni da shi yana hani ga abin da Allah ya hana to wannan shine mizanin kasancewa sawali shine mizanin da Allah ta'ala ya ambata ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to mala yace to kamar yadda mutane ba sa iya bambancewa tsakanin alhaqiqatul qadariyya da alhaqiqatul shar'iyya hakanan lafazin shari'a kalmar shari'a ita ma mutane wasu ba su cika bambancewa ba tsakanin abin da yake shari'a ce saukakkiya daga Allah shari'a ce saukakkiya daga Allah shine abin da ya fito ƙwaro-ƙwaro a alƙur'ani Allah ta'ala ya ambace shi ƙarara a alƙur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a sunnarsa wannan ash-shar'ul munazzal ne akwai kuma abin da malamai ne da ijtihadin su suka ambata wato ijtihadi ne na malamai babu wani nassi ko kuma koda akwai nassi din nassin bai karara yake bayanin abun ba an dai fahimci abin ne ta karkashin nassin to wanda ijtihadi ne na malami zai iya kasancewa daidai ne zai kuma iya kasancewa kuskure ne to wannan shi ma ana ce masa shari'a abinda aka mutane suka samu daga wajen malaman su na bayanin addini sunansa shari'a shi ma ba wai ba a ce masa shari'a ba sai dai akwai bambanci tsakaninsa da ashar'ul munazzal ashar'ul munazzal duk wani wanda ya butulce ma shari'a munazzal abin da shari'ar da aka saukar wato abin da yake aya ce a alqur'ani karara ko hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam bayyananne mutum ya ce ai yana ganin ba sai an yi aiki da alkur'ani ba ko ba sai an yi aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko ya ce a'a shi ya kai wani mataki saboda san san Allah da bautar Allah ya kai wani matakin da shi shari'a bata shafe shi ba wato alkur'ani da hadisi ba su shafe shi ba saboda haka shi duk abin da za a yi umarni da shi ba lalle ne shi ya yi aiki da abin ba to wannan kafirci ne wanda zai yi da'awar haka ya ji cewa zai iya kaiwa wani matsayin da shi shari'a ba ta hau kan shi ba umarnin Allah da hannunsa shi bai shafe shi ba to wanda yake jin wannan wanda ya fita daga musulunci don menene musulunci shine yadda da waɗannan abubuwa in har ya ce shi yana ganin abun ba shi a ciki to kaga ya kafirta to akwai bambanci kuma da wanda shi wata magana ce ta wani malami ijtihadi ne na wani malami ko na wasu malamai ya ce shi bai yarda da shi ba wanda ba za a kafirta shi ba ba za a kafirta mutum don ya ƙi yarda da wani wata magana ta wani malami ba duk da cewa wajibi ne wanda yake bai sani ba ya tambayi waɗanda suka sani su yi masa bayani wani abu ne da ke wajibi wajibi ne ya nemi sanin abin da bai sani ba daga gurin wanda suka sani idan ya ji abin da suka yi masa fatawa da shi wajibi ne ya karba abin da suka yi fatawa sa matukar daman bisa yarda da amincewa ya yi musu tambaya abin da duk za su gaya masa a haƙƙinsa shari'a ce shari'a ce a gurinsa shari'ar Allah ce sai lokacin da ya bayyana cewa akwai kuskure a cikin abin to a nan ne kuma ya wajaba ya kauce wa kuskuren amma lokacin da za su yi masa hukunci ko za su yi masa fatawa abinda suka gaya masa shine shari'ar Allah dangane da shi shine shari'ar Allah dangane da shi kamar alƙalai lokacin da za su yi hukunci wajibi ne a samar da alƙalai wanda za su yi hukunci a bainar jama'a akan abin da suke sabani a kansa to abin da duk suka yi hukunci da shi wajibi ne wanda aka yi wa hukunci ya karba ba za a ce maka aitun da shi wannan alƙalin ba aya alƙur'ani ya jawo ƙarara ba ba hadisi ya jawo ƙarara ba kakkai bi idan aka faɗa haka to an rushe kyakkyawar zamantakewa a cikin al'umma a ce duk alƙali duk alƙali ba za a ji maganarsa ba kowa an aka yi masa hukunci in ya ga dama ya karɓa in ya ga dama ya karɓa to shikenan an rushe abin da ake cewa alƙalanci saboda haka tilas ne a ko ina a samar da alƙalanci wanda za a gina shi akan ilimi aka gina shi akan ilimi abinda alkali ya yanke to ba a warwarewa shi yasa fatawa ba ta warware alkalanci wato inda alkali zai yi hukunci ka je gurin wani malami ya fatawa fatawa su ba ta warware alkalanci ba saboda maganar alkali mulzima ce sabanin fatawa mai fatawa maganar sa ba mulzima bace ba wai ba tilas ta ka zai yi cewa sai ka karbe ta ba amma alkali in yi maka hukunci tilas ka karba in ka ki karba kuma yana da wani hukuncin da zai maka akan wannan saboda shi yana da yana da yana da damar ya daure ka yana da damar ya ci tarar ka amma malami mai fatawa bai da damar ya daure ka dan yayi fatawa baka yadda ba ko ya ci tarar ka dan yayi fatawa baka yadda ba shi yasa alƙalanci yafi yafi fatawa hadari alƙalanci mai alƙali ya fi shiga haɗari sama da mai fatawa saboda shi dama mai fatawa magana sama mulzima bace amma shi alƙali abinda ya yanke to da ƙarfin to za a sa mutum nan yabi wannan abu to shi yasa harkar alƙalanci take da haɗari to idan akwai alƙali ya yi hukunci to ba a cewa a je gurin mai fatawa ya warware wannan hukunci sai da a je gurin gaban wani alƙalin shi ya warware da abin da yake ganin hujja ce ko dalili ne saboda haka idan ka je garuruwan da suke bin mazhabar shafi'iya misali suna da alƙalansu za su ce masa za su yi hukunci ne a bisa abin da suka gani a rubuce a littattafan shafi'iya idan kai ka je ba maliki kana bin mazhabar malikiya dan sun yi hukunci kai ba za ka ce ai a malikiya ba haka yake ba ba za ka warware hukuncinsu in za a tambaye ka kana iya faɗar ra'ayinka ka ce kai ga abin da ka karanta kuma ga abin da ka yarda da shi amma ba za ka iya warware musu abin da suka yi shari'a da shi ba a kasarsu kamar yanzu a nan da za a ce alƙalanmu suna shari'a da da abin da suka karanta a mazhabar malikiya to dan wani zai yi fatawa ta saba wa abin da suke kunci da shi ba zai warware ba zai rushe shari'arsu ba malami ba za a hana shi fatawa ba za a iya zai iya fatawa a yi masa tambaya akan wata matsala ya bada fatawa game da abin da yake ganin daidai shine daidai iya fahimtar da yawa alkur'ani da sunna ya bada ya bada fatawa akan wannan wannan alkali ba zai hana shi ba dan shi yana alkalanci akan wani abu ba hurumin sa bane ba hurumin sa bane yace ya zaka rika yin fatawa da sabanin abin da nake yi wa mutane alkalanci da shi kamar yadda shi kuma kasancewar yana fatawa da abin da ya saba wa maganar alkali wanda ba huruminsa ba ne ya je bakin kotu ya tsuguna duk sanda wasu suka fito ce kuwa shari'ar ya aka yi muku ita su faɗa ya ce kai ba haka ne ba ni yadda na karanta saboda haka na warware shari'arsa in aka shiga yin haka kaga abin da ya zama hayaniya kawai kuma sai a koma kuma hayaniya to shi yasa duk malamai suka yi zabtin waɗannan masail din aka yi zabtin matsan masail ba a zuwa gaban alkali a ce ana neman ya yi shari'a akan matsala ta ilimi muna rikici da wani akan matsala ta istiwa'i misali Allah ce ar-rahmanu alal arshi istawa na ce istawa shi kuma ya zo ce a istaula to bai yi wa akai mu gaban alkali a ce alkali ya mana hukunci ya daure wani ya saki wani saboda wannan matsala ce ta ilimi ba huruminsa bane huruminsa wanda ya ci kudin wannan wanda ya zalunci wannan ya daki wannan ya damfare shi waccan matar tana neman haƙƙinta a gurin mijinta ko miji yana neman haƙƙinsa a gurin matarsa wannan abubuwa shine zai shiga ya alƙalanci a kansu amma ba masail na ilimi ba ba masail na ilimi ba shi yasa lokacin da ibnu taymiya ake ta ta kai ruwa rana da shi akan maganganunsa da fatoyinsa yana fatowowi waɗanda suka saba wa abinda malaman garinsa malaman lokacinsa suke abin nan kuma sai a nemi a ce za a kai shi gaban alkali ya masa shari'a alkalin nan kuma shi ne abokin rigimarsa ya ce to ya za a kai kai min shari'a kuma da kai muke rikici tun da kai ma aƙidar ka ce ba za a ce allah ya daidaita akan al'arshi ba kai ma wannan ce aqidarka kuma a kawo ni gaban ka a ce kai za ka yi min shari'a da kaga ba za ka yi min adalci ba tunda yanzu kai abokin rigima ta ne abokin rigima ta ne to haka aka yi ta fama da shi aka yi ta fama da shi don haka duk abin da za a yi masa hukunci a kansa za a yi masa ne bisa zalunci tunda mai masa hukuncin abokin khasum ne alkhasum ba ya zama alkali abokin husuma ba ya zama alkali eh kai yanzu aka kawo maka kana alkali kana cewa arrahmanu ala kashi stawa aka kawo maka mace istaula kai ma ba ka yale shi ba in aka buɗe wannan kai ma sai ka ɗaure shi sai a yi ta ɗaurin ɗauri ku ɗaure mu ɗaure ku ɗaure mu ɗaure in aka samu al'ali ahlus sunna ya ɗaure in aka samu dan bid'a shi ma ya ɗaure to kaga sai a shiga rigingimu to amma dole dai mutane su bambance tsakanin ashar'ul munazzal da kuma maganganun malamai waɗanda ba nassi ne karar akan su ba shine nan yake cewa kama anna lafza shari'ati yatakallamu biha kathirun minan nas kamar lafazin shari'a shari'a shari'a da yawa daga cikin mutane suna magana da wannan lafazin su ce shari'a shari'a wala yufarriqu baina shar'il munazzali min indillahi ta'ala amma baya bambancewa tsakanin shari'a wacce aka saukar da ita daga Allah wa huwa alkitabu was sunnah sune alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu shari'ar da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da ita fa inna hadha ash-shar'a ita wannan shari'ar alqur'ani da sunna kenan laysa li ahadin min al-khalqi al-khuruj anhu babu wani wanda yake da dama a cikin halittu duka ya ce shi ya fita daga wannan shari'ar babu shi wani ya ce shi ya kai wani matakin da ba ruwansa da alkur'ani da sunna ko shi alkur'ani da sunna bai shafe shi ba kamar yadda wasu daga cikin waɗanda ake ce ma waliyai suke da wannan da'awar ce wali yana iya kaiwa wani matakin da dukkan shari'a za ta faɗi za ta sare daga kansa saboda ka komai kaga yana yi kawai kai shiru shi ya ƙetare inda kai kake kai kake zato saboda kai har yanzu kana nan a cikin da'ira ta fiƙihu ta shari'a shi ya ƙetare wannan da'irar saboda ka shi yana da dama ka gan shi yana yin wani abin da aka haramta to shi ne malam ya ce wannan wannan shari'ar da Allah ya saukar a alƙur'ani da sunna laisa li ahadin min alkhalqi alkhuruj anhu wa la yakhruju anhu illa kafir babu wani wanda zai fita daga wannan shari'a sai mutum wanda yake kafir musulmi ba zai ce shi ba ruwan shi da alkurani da hadisi ba shi ba su shafe shi ba wanda ba musulmi ba shi zai wannan in kuma ma yayi da awar musulunci sannan yake wannan to ba musulmin bane ko da ya ce shi musulmi ne wa baina shar'i allazi huwa hukmul hakimi da kuma shari'ar da hukuncin mai hukunci ne hukuncin mai hukunci ne hukuncin alkali ne misali fal hakimu taratan yusibu mai hukunci wani lokaci yana iya yin hukunci ya dace ya dace da daidai abinda ya hukunci a kansa ya zama daidai ne wa taratan yukhti wani lokaci kuma zai iya kuskure ya yi hukuncin da yake kuskure ne hadha idza kana aliman adilan wannan idan ya kasance mai ilimi kuma adali mai ilimi kuma adali domin duk wani mai hukunci duk wani alkali in bai zama mai ilimi adali ba to ba zai kai labari ba saboda alkalai kashi hudu ne za a hadisi zai ce alkudatu talata amma in ka gada ma za ka ce kashi hudu ne za ka yi kasa su hudu kashi akwai kashi daya wanda za ka yi masa reshi ya zama biyu akwai wanda yake ya san gaskiya kuma ya yi hukunci da gaskiya ya santa kuma sannan ya yi hukunci da ita wato malami ne mai ilimi kuma adali ne shine ma'anar ya san gaskiya hukunci da gaskiya ya san gaskiya alim kaga malami kenan yayi hukunci da sai adil wannan shine zai tsira duk a cikin kashe-kashen hudu wannan shine zai tsira sai wanda yake alim ne ya san gaskiyar amma ya take yayi zalunci ya san gaskiya amma kuma da ya tashi yin alƙalancin sai ya ƙin gaskiyar wato ya zama alim ne lakinahu ja'ir alimun ja'ir malami ne amma kuma masani ne amma kuma ba adali ba ne azalimi ne to kaga wannan an san inda zai tafi wuta zai tafi sai kaso na uku shine wanda yake bai san gaskiya ba jahili ne jahili ne fitik sannan kuma da ya yi hukuncin sai ya dace da gaskiya jahili ne amma da aka masa hukuncin cikin nasara cikin sa'a bisa sa'a sai kuma ya faɗa abin sai zama daidai kasan akwai akan samu masu irin masu fatawa ma akan samu wannan wani da ƙarfin hali yake fatawa in aka yi masa fatawa ya ɗan tsaye tunani tunani ya ɗan auna da ƙwaƙwalwarsa in ya faɗa wani lokaci sai ya canka to jahili ne amma ya zo an naɗa shi alƙali aka kawo shari'a sai ya yi ta kuma sai ta zama daidai hakan ake yi to wanda ma ba zai kai labari ba wanda ba wuta zai tafi ko da ya dace da gaskiya amma ya sa kan shi a inda ba nan ba a sa Allah bai kai shi ba don aka bar shi a haka zai barna sai na uku na hudun wanda ku za ku za ku gane shi in aka bar ku za ku gane na hudun shine jahili kuma wanda ya zalunci jahili ne kuma sanar da ya tashi yin abin da din kuma ya zama zalunci ne to kaga waɗannan ukun duka za su tafi za su tafi ɗaya ne zai abin nan shi yasa malam yace haza idza kana aliman adilan domin al'alimul adil shine kawai zai kai labari wanda yana da ilimi kuma sannan adali ne yana da ilimi kuma sannan adal adalci yake a shari'arsa wannan shi zai kai labari wa illa yace in ba haka ba fa fi sunani ya zo a cikin sunan abi dawud da sunan ibnu majah hadisin buraida radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqudatu thalatha alqale uku ne qadiyani fil nari wa qadin fil janna alqale biyu yan wuta ne alqali ɗaya kuma dan aljanna rajulun alima alhaq fa qada bihi fa huwa fil janna mutumin da ya san gaskiya kuma yayi hukunci da gaskiyar to wannan ya wannan ya tabbata dan aljanna wannan ya tabbata dan aljanna kaga shine wannan alalimul adilu alalimu aladilu sai wa rajulun qadalin nasi ala jahlin fa huwa fi nar rajulun qadalin nasi ala jahl mutumin da yawa mutane hukunci bisa jahilci to da ya tafi zai tafi wuta kaga da aka ce yayi hukunci bisa jahilci ba a ce akan gaskiya yayi hukuncin ba ko akan ƙarya inda yayi hukuncin ba da ilimi yayi hukuncin ba to kawai wuta zai tafi ko ya dace ko bai dace ba to kaga anan sai ka iya raba su biyu ka ce akwai wanda yayi hukunci da jahilci ya dace wuta zai tafi akwai wanda ya hukunci da jahilci bai dace ba kuma wuta zai tafi shi ma tunda cewa kai fadajulun qada linnasi ala jahlin ba a ce qada bi ghairi alhaqi ba qada linnasi ala jahl wannan jahilcin da yayi aiki da shi wajen hukuncin shine zai kai shi wuta wa rajulun alima alhaqa fa qada bi ghairihi sai alƙalin da yake ya san gaskiya amma kuma ya take ta yi hukunci da ba gaskiya ba fa huwa finnar to wanda ya tabbata dan wuta to shine malam yace wa afdalul qudati alalimin aladilina sayyidu waladi adam muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi adalcin alƙalai masu ilimi mafi falalar alƙalai masu ilimi kuma adalai shine shugaban ‘ya'yan annabi Adamu duka shine Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shine afdalul qudati al'alimin al'adilina in ana magana alƙalin da ya fi kowane alƙali ilimi ya fi kowane alƙali adalci wane ne shi shine annabi sallallahu Alaihi wasallam to amma duk da haka ku ga abin da yake cewa duk da haka duk da cewa shi ya fi kowa ilimi shi ya fi kuma kowa adalci ga abin da ya tabbata yana faɗa wa qad thabata fi sahihaini ya tabbata a cikin sahihaini annahu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd wa innama aqdi bi nahwi ma asma' فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له, أقطع له قطعة من النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي للي كو كان كاو حسومر كزوا غريني wato kukan kawo raba gaddamar ku ko raba husumar ku zuwa gare ni wala'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd wala'alla dayan ku yafi iya bayanin hujjarsa sama da daya wasu daga cikin ku su fi wasu iya bayanin hujja wasu suna da baki da zalaka da kaifin harshe da za su ta magana su ta magana ba su da gaskiya amma azaci su ne ke da gaskiya kamar yadda bahaushe yake cewa dokin mai baki ya fi gudu duk su abin nan su tsere na kowa ya ce to za a iya samun wani tun da shi alkali yana hukunci ne da shaida da bayyana ko da ikirari in an matsa gaba da rantsuwa to ana iya zuwa a ce a kawo bayyana a kawo hujja wani ya iya bayanin da zai gamsar da alkali cewa shi ke da gaskiya wancan kuma ya ma cikin bayanansa ma ya kama kansa ya ma ƙara sa a zarge shi ma alhalin kuma shi ke da gaskiya to alkali abinda aka kallafa masa shine ya aiki da zahiri ba da abinda shi ya sani ba ta yiwu ya yi hasashe cewa wannan wannan wannan maganar tashi wannan wannan da ganin shi ba ba da gaskiya ta yiwu ya hasashen wannan ta yiwu watakila ma ya dan san labarin abin da ya faru amma ba a ba shi dama ya hukunci da wannan ba abinda aka ba shi ya fara albayyana albayyana shaidu ko ikirari mutum ya ikirari da kansa ya yi itirafi ya ce eh abu kaza kaza kaza eh ni nayi ko a awana yana da haƙƙi eh kaza a kaina wannan shine ikirari wannan shine sayyidul adilla ce eh abu kaza eh gaskiya ni nayi ba a tilasta masa ba ba a matse shi ba ba a takura shi ba ce abu kaza ni nayi ko kuma abu wana yana da haƙƙi kaza a kaina eh gaskiya ne wanda yana bi na kuɗi kaza to ne shi ne ikirari ko shaidu a kawo shaidu su tsaya a gaban alkali su shaida bayan an yi tazkiyar su bayan an tabbatar da cewa adalai ne to shi kira alkali sai hukunci a bisa wannan abin da ya bayyana gare shi ba a bisa abin da ya wuce ya ga ko ana rigima wani yama da ɗaya ba ya ce ai na ga kamare shi to annabi ya ce tayo a kawo muku wasu su kawo husuma ɗaya ya fi bayani ya fi bayani in gamsu da hujjarsa ya ce wa in saboda ka in ba shi haƙƙi in ce eh gaskiya kai ke da gaskiya in wani rigima ne akan wani abu in ce eh gaskiya naka ne je ka da kayanka to wa inna ma aqdi bi nahwi ma asma'u ni ina hukunci ne da kwatankwacin abin da naji wato irin bayanan da naji da hujjojin da naji da su nake hukunci ba wai ina koma ba ne in ta addu'a a gida a yi mun wahayi a ce ai wane shi yake da gaskiya ba wannan ne annabi yake hukunci da shi ba gwargwadon abin da ya ji tun da annabi sallallahu yana ba da salon yadda ya kamata a yi hukunci ne idan yana komawa ya ta addu'a a yi masa wahayi to ran da babu shi fa ya alƙalai za su yi kaga shikenan sai a shiga karɓar wahayi shedan kuma ya samu shedanin alƙalai da su aljanu na gaya musu to shine yace wa inna ma aqdi bi nahwi ma asma faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu wanda duk ne bashi wato ne masa hukunci da mallaka masa wani haƙƙi na dan uwansa to kada ya kuskure karba wanda duk ne hukuncin mallaka masa wani haƙƙi wani abu na haƙƙin dan uwansa saboda bayaninsa da yadda ya kalallame a majalisi aka fahimci cewa shi ke da gaskiya aka ce to abu kaza nashi ne shi kuma a ransa ya san ba nashi bane to fala ya akhudhu kada ya kuskure ya karba fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar wani yanki ne na wuta na yanko masa saboda haka wannan abin da zai karba wuta ce balbal zai karba nama ya'kuluna fi butunihim kamar da Allah ce fi inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira to haka nan ne saboda haka abinda ibnu taymiya yake cewa kaga anan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama a wajen hukunci yana nuna maka cewa zai iya yin hukunci abinda yake zahiri amma a batinin ba haka bane to wannan hukuncin da yayi shari'a ce sunansa shari'a amma za ta halatta ma wancan ya cinye abin ba za ka halatta masa ba to shi ne ibn tawiki cewa a bambance tsakanin shari'a da Allah ya saukar alkurani da sunna da kuma shari'ar da hukuncin mai hukunci ne shari'ar da hukuncin mai hukunci ne ba ta halatta maka haram ko da za ka kai alkali ya ce eh abin nan naka ne saboda kana da wasu hujjoji da ka kakkawo wancan ya kasa kawowa wannan shari'ar ba za ta halatta maka haramun ba ko da ko sunanta shari'a dole a bambance tsakanin waccan shari'ar da ake magana da kuma irin wannan shari'ar da mai hukunci ne bisa abin da yake gani a kewaye da shi na dalilai ya yi hukunci dole a bambance tsakanin wannan da wannan to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ya nuna cewa zai yi hukunci da wani abu a zahiri wanda baɗinin sai zama ba haka ba to akwai wani alƙalin da zai ce shi duk hukuncin da ya zahiran wa baɗinin haka yake babu shi shi yasa ya buɗe maka da cewa wa afdalul qudati al'alimina al'adilina sayyidu waladi adam muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ya yanke wa kowa hanzari cewa babu wanda zai iya cewa shi zai yi hukunci zahiran wa baɗinin haka yake babu baya tashi shi yasa lokacin da mutala'inai ne miji da mata da suka yi liyani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya zo rantsi duk rantsan rantsan da Allah ya ce ayi guda biyar ya zo yayi ta zo ta yi to da ban wannan rantsuwa shi zai bambance wanda yake da gaskiya da wanda ba da gaskiya to kowa ya zo yayi annabi ya ce wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib Allah da ya san ɗaya ƙarya yake ya raba su sauraka lokacin da ta haihu ɗan sai ya zo kamar wato kamar an tsaga kara da shi wanda ake tuhumar ya yi lalata da ita wato sai ya zo da gashinsa da fuskarsa idansa kan komai in ka kalle shi kana ganin shi kaga ɗan wane ne to amma tunda sun ci an ce su yi rantsi shari'a ta ce ya rantsi ita ma ta rantsi kuma duk sun yi annabi ba zai kama ta ba zai sai a kamo ta a yi mata haddi ba idan da jahilci za a yi abin sai a ce wallahi tunda har haka ta tabbata sai an yi mata haddi gashi nan tunda gaskiya ta tabbata eh to in aka yi haka aiki da jahilci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan abin da ya riga ya gabata na ayar Allah ba na hukuncin Allah da na jefe ta to amma shari'a ta riga ta zo babu kuma wani abu da zaka aiki da shi na hankali an gane ku saboda haka ana iya samun hukunci ya zo na alkali a zahiri amma kuma a baɗi ne zan ba haka ba to kada wannan hukuncin na alkali ya sa hankalinka ya nutsu ka ce a alkalin shari'a musulunci kocin shari'a musulunci ne ma ya mallaka min yanzu alkali miki da mata za su je su je gurinsa ko mai fatawa su je gurinsa su gaya musu wata matsala da ta faru tsakaninsu da abubuwan da suka faru na maganar saki da waye a tsakaninsu suna iya gaya masa su ɓoye masa wasu abubuwan ba a gaya masa komai ba in ya tashi zai yi fatawa gwargwadon abin da ya ji daga wajensu su kuma daman so suke yi ya gyara abin a je a ci gaba da zama sai ce a indan wannan ne auren ku yana nan ba matsala to wannan ba matsala din ba za ta dauke matsala ban akwai ta ba su koma kuma shikenan su su ji dadi cewa ai mun yi fatawa ma malam wani ya ce ba matsala malam wani ya ba matsala abin da ya bayyana gare shi amma abin da ba ko boye masa ai matsalar ne tana nan kamar likita ne ka boye masa cutar ka ka koma kana cewa kai baka da cutar yayi maka tambayoyin duniya nan kai ta masa ƙarya saboda haka in ya tashi zai yi maka hukunci akan abin da gani na zahiri sauran baɗinin kuma kai ka je ka ji da shi to shine mala yace faqad akhbara sayyidul khalqi annahu idza qada bi shay'in mimma sami'ahu shugaban halittu duka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa idza qada bi shay'in mimma sami'ahu idan yayi hukunci da wani abin da ya ji wa kanat fil batin bi khilaf zalika alhalin hukuncin a batini ba haka yake ba sabanin haka ne lam yajuz lil maqdi lahu an ya'khudhahu an ya'khudha ma qudiya bihi lahu bai halatta ga wanda aka yi wa hukunci ba ya karbi wannan abin da aka hukunta masa din wa annahu inna ma yaqta'u lahu qit'atan minan nar nabi ya ce in ya karba to ya an yanka masa wani an yanko masa wani abu ne na wuta ya karba saboda haka ya karba halakarsa mala ya ce wa hadha muttafaqun alaihi bainal ulama'i fil amlaki al mutlaqa wannan hukuncin haka yake tsakanin malamai kakaf cikin abin da ake mallaka cikin misali dukiyoyi dukiya ta wani gida ne ko mota ko gona duk dai abinda mallakarsa ake yi dukiya ce da ake mallakarta ko tsabar kudi ne idan aka je gaban alkali alkali ya saurari masu husuma guda biyu ya yanke hukunci ya dangana wannan mallakar wannan abu ga ɗayan daga cikin masu husuman alhalin ba nashi ba ne to malamai sun ittifaki kan cewa wannan baya halatta masa ya ci wannan dukiyar wannan fil amlakil mutlaqa malamai sun ittifaki anan yace idza hakama al-hakimu bima dhannahu hujjatan shar'iyatan idan mai hukunci wato alkali yayi hukunci da abin da yake tsammanin hujja ce a shar'anci kal bayyinati wal iqrar kamar shaidu ko kuma al-iqrari wa kana fil batini bi khilafi adh-dhahiri kuma ya kasance a batini ba haka yake ba ya saba wa zahiri lam yajuz lil maqdi lahu an ya'khudha ma qudiya bihi lahu bi ittifaq al-ulama bai halatta ba ga wanda aka yi wa alƙalanci ga wanda aka yi wa hukunci aka bashi ya karbi abin da aka bashi wannan da ittifakin malamai abin da duk ya kasance dukiya ce da ake mallaka gida ko mota ko gona ko kuma tsabar kuɗi su ne al'amlak al'mutlaka to wannan bil ittifakin ulama bai halatta ya ci ba in ya ci ya ci haram wa in hakama fil uqudi wal fusukhi idan kuma ya hukunci ne cikin abin da yake kulla shi akai kamar aure misali abin da ake kulla kamar aure ko ake batawa kamar aure wato kulla aure ko bata aure tabbatar da aure ko kuma rusa aure saki tabbatar da saki to shi ma haka ne mana alkali yayi hukunci akan wane ya je matarsa ce ko wane matarsa ta saku to shi ma haka ne idan a baɗini ya kasance ba haka yake ba shi ma bilittifak bai halatta su zauna ba kamar yadda muka yi misali da za su je gaban alkali su yi wani bayanin da alkali zai fahimci auren yana nan sai ce a auren ku ba yana nan wannan duk abu da ake yi a daina a daina rikici a je a zauna auren ku yana nan alhalin akwai abin da bai gaya masa ba shin auren zai je zama halal su ci gaba da zama su ci gaba da hayyafa wannan ba dukiya ba ce magana ce ta aure tabbatar da shi ko kore shi an gane? to nan ya ce fa'aksarul ulama'i ya kulo na inda al'amura kazalika da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan ba kamar wancan ne wato sha'anin aure da saki da sauransu kamar sha'anin dukiya ne babu bambanci an fahimta wannan shine maganar jumhur وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وانا اتتي مذهب إمام مالك ita ce mazhabar shafi'i ita ce mazhabar ahmad bin hanbal cewa hukuncin mai hukunci hukuncin alkali baya tabbatar da auren da bai tabbata ba baya kuma iya rushe auren da bai da bai rusu ba wani abin da ba ba saki ba alkali yazo bai da shi saki har kawai to in ya tabbata ba saki bane ba zai rusa musu zaman zaman auren su ba an gane ko to wannan shine a gurin aksarul ulama mafi yawancin malamai mazahib nan guda uku duk akan wannan suke wa farraqa abu hanifa bainan nau'ai sai dai abu hanifa shi ya rarrabe tsakanin nau'in biyu ya ce in abin da ya shafi dukiya ce wannan kamar yadda hadisin ya zo wanda yana magana hadisin yana magana ne akan dukiya sun ce siyakin hadisin ma akan dukiya ne tunda harka ce ta bashi siyaki ne akan dukiya saboda ka sun ce akan dukiya ake magana amma in abin da ya shafi aure saki da sauransu wannan in alkali abin da duk alkali ya hukunci da shi shi ne zai tabbata a zahiran wa baɗina to amma malamai da yawa ba su sun ce wannan rarrabewa ne tsakanin abin da bai dace a rarrabe tsakaninsu ba an gane ko tattaunawa ce mai tsawo tsakanin malamai akan wannan matsala ba mahallinta bane amma dai wannan shine abin da ibnu taymiya yake so ya kai gare shi abin da yake so ya kai gare shi shine ka bambance ai wannan matsala ya kata ne min babin tanzir a fahimta min babin tanzir yana so ya kwatanta maka maganar masu haɗewa tsakanin haƙiƙa shari'a da haƙiƙa kauniya kadariya kamar wanda za su haɗe tsakanin shari'a wacce ita ce alƙur'ani da sunna da kuma hukuncin alƙali dukkan su sunan su shari'a amma shari'ar da take cikin alƙur'ani da sunna Allah ya faɗi abu kaza kai sallah kai kaje kai azumi in watan Ramadan ya kama a je a yi hajji in ana da iko wannan shari'a ce wacce babu wanda ya sai ce shi ba shi a ciki wanda dai ya karyata ta kuma ya kafarta ba a batun a ce da kuskure a ciki akwai shari'a ta alkali wanda zai duba masu hukunci ya kalli hujja ta shaida ta shaidu ta ta ikirari ta rantsuwa ta wane ne ya hukunci ita ma shari'a ce shari'a ce ta bashi wannan damar an gane ko ko da zai yi kuskure ba a cewa a gurin Allah yana da laifi saboda shari'a ce ta ba shi dama ya yi shari'a da abin nan da ya gani a zahiri kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma a sani kai wannan shari'ar da yayi in har ka fahimci cewa akwai kuskure a ciki bai halatta maka abin da yake haramun shi ne abin da ibn taymiya ke to kamar yadda wannan yake haka da banbanci tsakanin shari'a al-shar'ul munazzal wa qaulul qaulul ulama ko hukumul hakim to haka shari'a al-haqiqa al-kauniyya take al-shar'iyya da kuma al-haqiqa al-qadariyya an fahimci wannan ibn taymiya yana da salo na istidradi wannan ma yana daga cikin kananan littattafansa da baya fita ya yi kuma ba zama ya shiga wasu matsaloli akwai littafansa manya da in ya ɗauko wata matsala ya kawo wata da yake kwatanta ta da ita in ya ba zama cikin waccan sai ka manta ma da kan me yake magana sai a manta a kan me yake magana sai can baya ci to mu dawo magana mu
ولا يريد أن يخرج عنه ومن ظن أن لأهل البيت أولى بذلك طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم باطلا وظاهرا فمن يتابعه باطلا وظاهرا فهو تابع وما احتج في ذلك بذكرة موسى مع الرجل كان خالدا من ولديه أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى القصر ولا كان على القصر اتباعه فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرسالته عامة لجميع بابين الجن والإنس ولو أدركه من هو أفضل من ال- من القصر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم الاتباع فكيف التصرف سواء كان نبيا او وليا ولهذا قال الرجل لموسى انا على علمه علم الله علمنيه علمني الله لا تعلم وانت على علم من علم الله علمه الله لا اعلم وليس لاحد من البابرين الذين بلغتهم رساله محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يكون مثل هذا na'am malai ce falafzu shar'i wa shari'ati idza urida bihi alkitabu was sunnatu lam yakul li ahadin min awliya'i llahi wala li ghayrihim an yakhruja anhu lafazin shari'a shar'u ko kuma lafazin shari'a in ana nufin alqur'ani da sunna an ce shari'ar ana nufin alqur'ani da sunna lam yakul li ahadin min awliya'i llahi ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba ga wani daga cikin waliyan Allah wala li gairihim ko ma wasu waliyan Allah an ya khuruja anhu ya ce ya fita daga wannan shari'ar babu wani wanda ya isa ya ce saboda shi waliyi ne ya kai wani mataki ko wani mukami ya ce shi ya fita daga cikin wannan shari'a babu shi wa man zanna anna li ahadin min awliya illahi tariqan ila allahi غير متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر malai ce duk wanda yake tsammanin cewa akwai wani daga cikin waiwaliyan Allah wanda yake da wata hanya zuwa ga Allah ba hanyar da zai bi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta ba a badininsa ko zahirinsa a wata hanya ce daban ita fa huwa kafirun to wannan kafiri ne duk wanda zai zaci ba ba wai shi waliyin da yake da wannan da'awar ba wanda ma zai yadda da da'awar ka yadda cewa akwai wani waliyi saboda walittakarsa shi yana ƙetare annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai tsaye da Allah yake mu'amala shi akwai waɗanda suke wannan da'awar akwai wanda suke wannan da'awar babu lokaci da mun kawo misalai wadanda suke da'awar kuma mun sha kawo a karatuttukan mu aka koma al'ubudiyya na ibnu taymiya ai duk mun yi wannan bayani duk da cewa shekaru sun dan ja an fara mantawa amma duk mun kakka misalai wanda zai ga cewa shi kai tsaye da Allah yake mu'amala ya ce haddasani kalbi an rabbi haddasani kalbi an rabbi suna zagin sauran malaman shari'a su ce ku ilimin ku mayyitin ne an bayyitin matacce ne daga matacce daga matacce wannan suna zagin mai hadisi haddasana fulan an fulan an fulan ai duk sun rasu ko ce ku ilimin ku matacce ne daga matacce mu kuma ilimin mu daga hayyun ne la ya mutu ma'ana shi daga Allah kawai kai tsaye suke mu'amala saboda ka ya ketare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ketare jibril shi ba annabi ba jibril ne ya kashi ba allamahu shadidul quwa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzir saboda ka shi ma annabi ai allamahu shadidul quwa kaga akwai Allah abinda akwai bayin Allah mu da muke karɓar shari'a akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin sa muke karɓa shi kuma ya karɓo daga jibril shi kuma jibril daga Allah wannan shine isnadin ko al'umma ta karba daga annabi annabi daga jibril jibril daga Allah to su duk sun share wannan isnadin su kai tsaye da Allah suke ta'amuli to wanda zai yadda cewa akwai wani wai shi saboda walittaka baya da bukatar ka karanta masa hadisi ko a'a shi zuciyarsa ce za ta gaya masa daga Allah kai tsaye to shine malai yace wannan da yake da wannan wanda yake da wannan akida kafiri ne za a ce ya kafirta mutane ba hujja eh wannan duk yace baya bukatar annabi sallallahu alaihi wasallam me ya rage masa a musulunci to kalmar da ake shiga musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to in ya dauke rabin kalmar shahada ya watsar dayan ma ya rusa ta sai ka yi wa annabi biyayya ne sannan Allah zai karɓi biyayya da za ka yi masa mani yuta in rasula faƙar ata Allah in ka ƙi wa Allah in ka ƙi wa annabi biyayya to Allah ba ba ya san biyayyarka dan ka ashhadu an la ilaha illa ba za ta samu ba sai ta samu ashhadu anna muhammadar rasulullah to wannan ita ce kuma kalmar kalmar musulunci yau in mutum zai shiga musulunci ita kawai zai faɗa ya zama musulmi da ya faɗe ta shikenan babu wasu ƙare-ƙare duk wani abin da za a ƙara kawai ƙarin bayani ne amma dai wannan ita ce zai faɗa ya zama musulmi kaga ana ta ana ana ana ana ana ta abin nan da mutum ana ta kai kawo da shi wai zai musulunta aje a dawo aje a dawo wai an rasa wanda zai musulunta a hannunsa mun je malam din baya nan sai gobe mu kuma komawa kalmar shahada zaka bashi musulunta zaka eh ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha ce ashhadu anna muhammad ashhadu anna muhammadar rasul ka zama musulmi shikenan duk wani abin da zaka ga masa kuma karin bayani zaka yi daga lokacin in ya mutu dan aljanna ne to wannan ita ce take shigar da hutu to kuma kin yarda da wannan shikenan ka rusa musulunci dama shine shiga musulunci ita wannan kalmar to shi yasa malam yace wa man dhanna anna li ahadin min awliya illahi tariqan ila Allah ghayra ghayra mutaba'ati Muhammad sallallahu alaihi wa sallama batinan wa zahiran fa huwa kafir wanda ya zata cewa akwai wani daga cikin waliyan Allah da yake da wata hanya zuwa ga Allah ba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba a batini da zahiri fa huwa kafir wa man ihtajja fi dhalika bi qissati Musa ma al-Khadir wanda duk zai yi hujja akan haka da kissar annabi Musa tare da Khadir kana galitan min wajhaini to wannan yayi kuskure ta fuska ta fuska biyu wani ya hujja ya ce eh zai yiwu a samu wani a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ruwan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda a khadir a cikin al'ummar annabi Musa kuma ba shi ba annabi Musa saboda shi wali ne da ya riga ya rika saboda ka ba bukatar annabi Musa to a cikin al'ummar annabi ma a iya samun wani khadir din da ya rika shi ma ba bukatar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam to wani zai iya hujja kuma ana hujja da wannan to shine malam yace a wannan magana ta fuska biyu magana ce ta banza ahaduhuma anna Musa lam yakun mab'usan lam yakun mab'usan ila al-Khadir fuska ta farko shi annabi Musa ai ba an aika shi zuwa Khadir ne Khadir shi ma zaman kansa yake annabi Musa ba a aike shi je ya karantar da Khadir wani abu ba amma kai an aiko maka annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da kai wala kana yajibu ala al-Khadir ittiba'uhu bai wajaba akan al-Khadir ya bi annabi Musa ba fa inna Musa kana mab'usan ila bani Isra'ila an tura annabi Musa ne zuwa ga bani Isra'ila saboda haka shi khadir ba shi a ciki kamar yadda dalili zai zo a nan gaba wa amma muhammadun farisalatuhu ammatun li jami'i thaqalaini amma annabi sallallahu alaihi wasallam sakonsa ya shafi kowa da kowa mutum ko aljan aljin wal insi walau adrakahu man huwa afdalu min al-khadri da a ce khadri da a ce akwai wanda zai riske shi wanda ya fi khadir falala ka ibrahim wa musa wa isa kamar annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa waɗannan ba su ne ulul azmi na rusul ba to da za su riski annabi wajaba alaihi ittiba'uhu dole ne su bi shi fa kaifa bil khadri to yaya za a ce khadir shi ba zai bi shi ba sawa'un kana nabiyyan aw waliyan sawa'un annabi ne ko wali ne mun yi magana akan cewa dalilai duk sun fi nuna cewa annabi ne ba wai ma kawai wali bane don ana magana masu aje shi a walittaka saboda su bude kofar zandaka kamar yadda ibnu hajar yake cewa rushe batun walittakar khadir rushe wata kofa ce ta zandaka dan zindikai da ita suka rika ba amfani sai su ce wani zai iya fita daga shari'ar wani annabi kamar yadda khadir waliyi ne ya fita daga shari'ar annabi Musa to ka rushe cewa ba ma waliyi bane ai shi ma annabi ne to ka rushe wannan kofar da zanadika suke shiga ta cikin ta in aka koma karatun mu na tajridus sarih mun yi magana akan wannan ولهذا قال الخضر لموسى سبب هكذا خضر يتي النبي موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وانا اتتي هجر يتي ني إنا بس وان علم من الله يسندني وانا كيف كسني با وأنت على علم من علم الله علمكه علمكه علمكه لا أعلمه كيما كان بس وان علم من الله يسند كيف أنا كذا قوة زمن كزيك كي كان ده وان علم من الله يباك نما إنا دنا علم من الله يباني وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد أن يقول yaqula lahu mithla hadha akwai wani cikin mutane a yau ko aljanu da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa gare shi kuma zai gaya wa annabi haka ya ce kai annabi kana kan wani ilimi da ni ba na kai kai ni ma ina kan wani ilimin da baka kai akwai wanda zai isa ya faɗa ka to tunda babu kaga ba za a yi hujja da kadir ba mu kwana nan sai wani sati insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh